إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na asabar yau muna goma sha biyar ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da biyu ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasinmu na hudu a cikin karatunmu na littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha na babban malami fadilatu sheikh abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan hafizahullah a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin juma'a na alhaji dan malam rahimahullahu ta'ala da ke nan kan titin jos yamma da zaranda hotel a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya gabata muna nan akan shafi na goma sha biyu kuma mun tsaya daidai inda malam yake mana bayani dangane da sunayen kalmar la ilaha illallah malam ya ambata mana cewa daga cikin sunan kalmar la ilaha illallah akwai kalimatul ikhlas sannan akwai kalimatul taqwa wadda su ne abinda muka tsaya a kansu satin da ya gabata za mu tashi insha Allah inda malam yake cewa wahiyal urwatul wuthqa qala ta'ala faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim malam yace wahiyal urwatul wuthqa ita wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce al'urwatul wuthqa ana kiranta da kalman urwatul wuthqa urwatul wuthqa ita ce igiya mai ƙarfi kenan ƙala ta'ala Allah yana cewa faman yakfur bi taghuti duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa hakika yayi riko da igiya mai karfi lan fisama laha wadda ba ta tsinkewa wallahu sami'un alim Allah mai ji ne Allah masani ne to kun ga wannan ayar na farko jama'a Allah ya fara da faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah kun ga yanzu mun fahimci wannan gabar zamu ga la ilaha illallah ce Allah ya faɗe ta da wata siga ta daban muna fahimta ku kamar yadda Allah a cikin alkur'ani ya nau'anta yanayin sigogin da ya ambaci lafazin la ilaha illallah da su daga ciki akwai wannan ayan da muka ji ta suratul baqara faman yakfur bi taguti kaga la ilaha kenan wa yu'min billahi shine illallah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ina fatar mun fahimta misali wace aya za mu sake samu irin wannan na'am Allah yana cewa wallazi najtanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra kaga Allah ya ce wallazi najtanabu taguta an ya'buduha waɗanda suka nisanci dagutu ba su bauta ma dagutu ba kaga la ilaha illa la ilaha ta fito wa anabu ila Allah suka dawo zuwa ga Allah suka bauta ma Allah shi kadai kaga illallahu ya fito kenan la ilaha illallah misali na uku Allah yana cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya ce hakika mun aika ma kowace al'umma da manzo sai Allah ya ce an i'budu Allah ku bauta ma Allah kaga illallahu kenan wajtanibu tagut ku nisanci dagutu kaga la ilaha kaga nan sai aka fara kaddamar da illallahu kafin la ilaha ta zo misali Allah yana cewa zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir kaga ce zalika bi anna Allah huwal haqq Allah shi ne kaɗai abin gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwal ba'ilu duk abin da suke kira suke bauta masa koma bayan Allah Allah ya ce ƙarya ne da bata kaga zalika bi anna Allah huwal haqu shi kadai ne abin bauta da gaskiya abin bauta kaga illallahu ya fito kenan wa anna ma yad'una min dunihi huwal ba'ilu kaga la ilaha ta fito Allah yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kaga wa qada rabbuka alla ta'budu kar ku bauta ma kowa kaga la ilaha ta fito illa iyyahu sai Allah shi kadai nan ba an samu me illa Allah a wata aya yake cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an kaga wa abudullah illa Allah kenan ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kaga la ilaha ta fito kar ku hada shi da kowa wajen bauta muna fahimta ko a wata aya da yake cewa wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah kaga la ta'buduna la ilaha ta fito illa Allah da ma illa Allah din ya fito a nan wajen a wata ayan yake cewa قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا كاغنا لا إله تيتبتو كركو حتى شنو كوا وجنبوتا كركو حتى الله دا كوا وجنبوتا كدا كيما الله تاريا kaga waɗannan sigogi ne daban-daban ina jin ayi saka ba sai mun ƙara wasu ba kaga ai waɗannan duka suna nuna mana siga ne Allah ya nau'anta lafuzan la ilaha illallah dan Allah ya nuna mana muhimmancin ta to shi yasa anan ma yace faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah wanda ya kafirce ma dagutu kaga la ilaha wa yu'min billah nan kuma fa illallah sai ce faqad istamsaka duk wanda ya kiyaye haka to hakika yayi ruku da al-urwatul wuthqa kaga ashe al-urwatul wuthqa din ita ce la ilaha illallah igiya mai karfin da ba ta yankewa muna fahimta ku na biyu malam ya ce na gaba wahiyar ahadun lazi zakar Allah ta'ala fi ƙaulihi wannan shine alkawarin nan da Allah ya ambata a cikin alƙur'ani da ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda Allah ya ce babu wanda zai riki ba wanda zai mallaki ceto ya samu damar yin ceto ko shi a cece shi illa manitta kaza inda rahmani ahdan sai wanda ya yi alƙiyari zai samu alƙawari daga wajen Allah me ke sa ka samu alƙawarin samun ceto ran tashin kiyama shine ka riko da kalmar la ilaha illallah muna fahimta ku dan in dai ka tafi ma Allah la ilaha illallah ka akwai matsala to wallahi ba wanda ya sai cece ka ka kuskura ka tafi gaban Allah da shirka wallahi duk gatan ka sai ka tafi wuta duk gatan ka sai ka tafi wuta daga in akwai abin da za a ba mu muhimmancin ka gyara shi a duniya a babin addini to ba abin da yake da wannan muhimmancin sama da aqidanka da tauhidinka sama da tauhidinka dan ka kuskura ka je gaban Allah da wannan shirkan da bautan wani Allah Allah ya duba cikin ibadarka ga bautar Allah ga bautar wani Allah to kai kan ma ko tsayawa yi maka hisabi da auna ayyukanka ba da'i ba dan ana busa kaho makomar ka kawai wuta ana busa kaho fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna kai ba sai an tsaya auna ayyukan ba ai Allah ya tsare mu daga wannan mummunan sakamako Daka duk wanda yake so ya tsira a gaban Allah dan tashin kiyama jama'a wallahi ya je gaban Allah da tauhidi ka isa gaban Allah da tauhidi ka tattara tauhidin ka ka taskance shi ai jama'a ai kowa ya san yadda dan kasuwa yake kula da jarinsa ko kowa ya san yadda ɗan kasuwa yake kula da ribansa yana lura wannan watan ko wannan shekaran ribansa mai aka samu riba aka samu ko faduwa gaba aka ci ko baya haka ne ko baka ba to sama da haka ya kamata ka dinga yi ma tauhidinka ina fatan mun fahimta ka dinga lura da menene yake raguwa a ciki menene kuma yake karuwa a ciki a kula da tauhidi a kula da tauhidi a kula da tauhidi eh a kula da tauhidi a kula da tauhidi kuma dama kamar yadda nake yau maimaita mana wallahi idan ka rike tauhidi to tun anan duniya za ka zauna lafiya din in ka yadda na farko ba wanda yake da cancantar bauta in ba Allah ba shi kaɗai na biyu ka yadda ba wanda yake da tasarrufi a rayuwarka ne ya sa ka samu mai kyau ya tare maka mummuna in ba Allah ba shi kadai wallahi da ka huta da ka huta ba wanda zai razana ka ba wanda zai daga maka hankali babu ai ba wanda zai ce maka je ka za ka gani ka je ka kasa bacci in dai har ka yarda da Allah domin in ka ga wani yana razana ka kana tsoronsa hankalinka na tashi to tsoron Allah ne ya ƙasa a zuciyarka to in tsoron Allah ya yi sama a zuciyarka kuma tsoron bayin Allah zai yi ƙasa a zuciyarka da ka zama ba wani bawan Allah da yake razana ka ko yake baka tsoro don ka yadda cewa bai isa maka komai ba sai abin da Allah ya kaddara saboda kan ya ce zai je ka zaka gani ka ce ba abin da zan gani in ba alheri ba eh wai an ce da makaho da ka gani ya ce dama abin da nake nema kenan to shi makaho ga mishi albishin da dai gani ka akwai abin da ya masa wannan daɗi a duniya saboda haka wanda ya ce maka zai zaka gani sai ka ce wallahi ba ga komai ban ba alheri ba ce ba ga komai ban ba alheri ba kada yawan makiya ya razana ka eh sai sa Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce wai shin Allah bai ishi bawansa ba kai kana matsayin bawan Allah Allah bai ishe ka ba wa yukhawifunaka billadhina min dunihi kana da Allah kuma ka bari ana tsoratar da kai da wasu wanda ba Allah ba wani wanda ba Allah ba ko ya razana ka ya ce maka ka shiga uku kuma ka shigar da kanka a cikin uku wani wanda ba Allah ba kawai ya razana ka ya daga maka hankali ya hana ka bacci bayan kana da Allah in ma kana tunanin yana da tasiri a rayuwarka wallahi mi kashi ma Allah mi kashi ma Allah waye fi karfin Allah babu wanda ya fi ƙarfin Allah waye zai gagari ubangiji ba wanda zai gagari ubangiji babu wallahi da a ce mun tsaya akan bautan Allah shi kaɗai da kun ga matsalolin da muke ciki a ƙasar nan da a ce tun daga bangon najeriya na dama har zuwa na hagu gabar da yamma kudu da arewan najeriya ba a shirka wallahi da najeriya tana zaune lafiya da ai alkawarin allah ne wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الله يتي إن واتو الله يامكو الكوري zai kalifantar da ku a bayan ƙasa kamar yadda ya kalifantar da waɗanda suka gabace ku Allah ya yi alkawari zai ba ku dama da tamkinin ku yi addinin da ya yarda muku da shi Allah ya muku alkawarin zai ɗauke muku tsoro ya kawo muku tsaro Allah ya yi alkawari zai zaunar da ku lafiya Allah ya ce amma sharaɗin ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a kaga mun kuma sharaɗin da muka ƙi cikawa kenan Allah ya ce shari'in shi ne su bauta mun kada su haɗa ni da kowa wajen bauta inda an kiyaye wannan sharuɗan wallahi da an zauna lafiya eh kuma wani zai iya ce maka to ai in ka tsallaka america ko london ko ka je kaza kaza kaza kaza kaza mafiya yawan su kafirai ne amma kuma suna zaune lafiya to mu me yasa haka kasan tunanin da galibi yan irin wannan yan bokon suke kawowa kenan in an ce sai an koma ga Allah abin a zauna lafiya ce to wayancin da suke shirka ma sun zauna lafiya ballanta namu da muke sallah to ai abin da jama'a ba su gane ba shine shi Allah idan kuka haɗu ku goma kuka yi tsiya to in ya tashi kama ku kowa nau'in azabansa daban ake turowa ba iri ɗaya ba kowa nau'in azabansa daban ne yanzu da adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da fir'auna da hamana da karuna da duk waɗannan kafiran duk ba kafulci suka yi ba ba sabon Allah suka yi ba amma azaba iri da ya kai musu Allah ya nau'anta azaban wasu an nutsar da su a cikin ƙasa wasu an nutsar da su a teku wasu an turo musu iska wasu an musu tsawa wasu an ɗaga garin an kifa garin upside down saboda haka kowa da irin azaban da Allah yake yi mishi to kuma abin da za ka ɗauka shi ne shi Allah idan kuka ga wasu suna saɓon Allah Allah na sa ku a cikin masifa to akwai sauran bayin Allah masu matsayi a wajen Allah ne a cikin ku shi yasa in kun kauce hanya sai a ladabtar da ku don ku dawo to idan matsayin ku a wajen Allah ya ƙare to lokacin da kuka dulmiya cikin sabon Allah kuma sai a ƙara buɗa muku duniya saboda in an buɗa muku duniya za ku ce a to an ce an saba mu Allah ba za a zauna lafiya ba gashi ana saba Allah kuma ana zaman lafiya akwai tuba babu tuba sai dai a ƙara nitsewa a ƙara gaba to in Allah na son ku da sauran matsayinku a wajen Allah shine in kun yi ba daidai ba sai Allah ya dan dandana muku kudan ku dan ku tuba zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un saboda haka jama'a inda za a dawo a ce a bauta ma Allah shi kadai wallahi za ku za a ga canji za a ga canji amma yanzu a cikin garin Bauchin nan akwai bokaye ko babu na ba za su kirgu ba har masu shiga rigar malanta a ce da mu je wajen malam alhalin wajen wa za a je wajen kasar gumin boka mun kasar gumin boka to ya za a zauna lafiya da irin wannan abubuwa ta yana za a zauna lafiya ana sihiri kasan kuma shi wato ai sihiri tsohon abu ne amma yanzu wanda yake yadda da sihiri shine wanda bai waye ba eh yanzu ka tafi wajen turawa su ba ruwansu da sihiri su abinda suka sani yar keke da keke ne kawai dai yar keke da keke ne amma mu nan ne da yake mu mutanen mu basu waye ba yanzu da ake maganar sihiri ake maganar tsafi mutum ya fito neman siyasa da wajen boka kuma in ka bincika sai ka samu 'yan siyasa biyar suna neman kujerar gwamna dukansu ba su sani ba garin zagaye-zagaye duk wajen boka ɗaya suke zuwa kuma ni ya ta gwada kansu kuma wai dan Allah gafarta mala in ban da rashin lissafi irin na mushiriki yanzu don Allah shi wannan bokan yana da hanyar da zai maka hanya ka zama gwamna a dinga turo grand na jiha biliyan goma sha don Allah kuma ya yadda ya baka wannan hanyar kai ka zama gwamna ka dinga ba shi dubu hamsin jama'a haka zai yi ai inda yana da wannan hanyar da ko shi bai zama gwamna ba dan shi ne gwamna saboda zai fi mora aka ce dan shi ne sama da kai amma yaushe zai yadda ya baka lakanin kasuwan da zaka samu riban miliyan hamsin a cikin miliyan hamsin ka bashi dubu ɗari biyu shi yadda da wannan kuma in yana da lakanin da za a samu miliyan hamsin mai kai shi daji tsakani da Allah wanda yake da hanyar samun miliyan hamsin da cikin gari da daji wanne ya fi dacewa da shi haba ka duba duk kantunan da suke cikin santaral ɗin nan ba na shi ko ɗaya wanda suke kasuwan wunti ba na shi ko ɗaya wanda suke kasuwan laushi ba na shi ko ɗaya a sabuwar kasuwa bayi da ko ɗaya a kasuwan mu da lawan bayi da ko ɗaya a cnc bayi da ko ɗaya a wuntin da nan bayi da ko ɗaya ha to kuma ka je neman shi wajen sa'an kasuwa ai inda yana ba da sa'ar kasuwa da ya kamata alal akalli mafi girma kowane mafi karanci kowane kasuwa cikin waɗannan kasuwannin a ce yana da shaguna guda biyu ko uku mafi karanci mafi karanci amma shi kuma sa'an kasuwan shi ba a kanka ne shi sa'an kasuwan shi a kanka ne kai shi ya shashen da baka san me kake yi ba ai kana ganin wai ka kama wani malami wai aikinsa kamar yankan wuka ba shakka ya yanke ka tunda ya yanke maka imani ya yanke maka imani ai amma wallahi ka rike Allah ka rike Allah ka rike Allah za ka ga komai na zama maka cikin sauki a kama Allah a rike Allah a rike Allah a rike Allah jama'a a daina bautan wani wanda ba Allah ba duk wanda ya rike wani wanda ba Allah ba wahala zai sha wahala zai sha Allah ya kyauta malam yace wa hiya alhasanatu allati dhakara Allah azza wa jalla fi qawlihi man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma idhin amin malam yace wa hiya alhasanatu ita kalmar la ilaha illa Allah ita ce wannan aiki mai kyau din ko abu mai kyau allati zakara Allah azza wa jalla fi qawlihi wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a faɗinsa da ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki ranar alkiyama to yana da mafi alheri na wannan aikin da ya aikata wa hum min faza'in yawma idin aminu kuma da su samu aminci daga firgijin ran tashin kiyama to wannan alhasana malamai suka ce ta ce la ilaha illallah duk wanda ya zo da la ilaha illallah to sanadiyar wannan la ilaha illallah Allah zai bashi alkhairi wannan alherin kuma ita ce gidan aljanna malam Allah ya ce kuma za su zama amintattu daga firgicin tashin kiyama kuma duk wanda ya san firgicin tashin kiyama da irin tashin hankalin da za a shiga ran tashin kiyama wallahi ba zai kama wani koma bayan Allah ba da sunan wai zai wuce da shi ran tashin kiyama ai tun da kaji an ce maka annabi adam nafsi nafsi annabi ibrahim nafsi nafsi annabi musa nafsi nafsi annabi nuhu nafsi nafsi annabi isa nafsi nafsi kai ya kamata ka gane sauran mutane nafsi nafsi ma ba zai samu baranan su waɗannan annabawan an ba su bakansin su ji da kansu a ranar kai kuma bakansin ka ji da kanka ma baka da shi saboda haka shi yasa kowane annabi in an je wunsa sai ya ce a'a ta kaina nake yi to duk wanda ba su ba kuma daman yayi ta kanshin ma babu damuwarsa ma ya za ya samu daman yin ta kanshi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yuguni ai duk dalilin da yasa uwa ta gafala daga ɗanta ka san za ta iya gafala daga kanta ita kanta ta wuce ta tafi da bashi kuma ma yanzu gabata malam ka kaddara yanzu misali tunda misali ne mai kyau barin ba da misali da kaina yanzu sai aka ce zan yi ceto ran tashin kiyama insha Allah ba wai falalan da ba mu kaina ba misali ne da kuma tafa'uli fata mai kyau eh ina ba ta rayi tsallake har in ceto wasu to sai aka ce yanzu zan yi ceto ran tashin kiyama misali ka kaddara ma ta tabbata zan yi ceton amma sai aka ce ka'idar ceton nawa ban isan ceci kowa ba sai an nuna mun waɗanda zan ceta to kai kuma yanzu kana so in cece ka yanzu kana da hankali ni da zan yi ceton za ka kama ko wanda zai nuna waɗanda za a ceta wanne ya kamata ka rike wanda zai nuna waɗanda za a ceta saboda shi wannan an bashi daman ya yi ceto amma kuma ba bashi daman ya ceci wanda ya ga dama ba zaka za a nuna masa ne a ce shiga ka cetowa ne shiga ka ceto ashe ka ga mai hankali ba mai ceton zai kama ba mai nunawan zai kama saboda kan ma ceton ya tabbata to ga mai nuna wanda za a ceton shine Allah to shi ya kamata ka rike ba wani ba sai ta yace kullillahi shafa'atu jami'an ka ci ka faɗa musu ka ce duka mallakar ceto na waye ne na Allah ne shi kadai yake da mallakar ceto daga ceto ran tashin kiyama da gaske ne za a yi amma sharaɗin guda biyu shine na farko wanda zai yi ceton ba zai yi ceton ba sai an bashi izinin ya yi ceton wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda shine ma'anan la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada na biyu shi wanda za a ceton sai an nuna shi yanzu za a tara za a tara mu ne insha Allah sai a ce to ku waɗannan za ku yi ceto to sai kuma a dinga kiran suna ɗaya bayan ɗaya kai zo je ka ceto da wane da wane da wane da wane shine yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla sai wanda Allah ya bashi izini kuma yanzu malam kawai ka karanta karshe karshen suratun naba Allah ya ce yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba kar ka kalli wannan aya ai ta zata nuna maka me tashin kiyama Allah ya ce yauma yaqumur ruhu ranan da mala'ika jibrilu zai tsaya wal mala'ikatu ga mala'iku saffan sun yi sahu sai Allah ya ce la yatakallamuna su kansu mala'ikun ba wanda ya isa yi magana a cikinsu la ya takallamuna illa man azina lahur rahmanu sai wanda Allah ne rahama ya bashi izini ga mala'iku sun yi sau ga mala'ika jibrilu mala'iku sun yi shiru tsit kai da adam sai an ce ma kai shiru na'am kai ma ai ba sai an ce maka kai shiru bai shi yasa Allah ya ce wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa Allah ya ce dan tashi kiyama zaka ji waje yayi shiru kowa yana jiran ya ji me Allah zai ce ba abin da zaka dinga ji sai karan takun mutane tafiya kawai to an kai wani mataki Allah ya sai ce tafiyan ma a tsaya a tsaye da kowa akan sau kowa a tsaye da shi akan sau malam ga mala'ika jibrilu yayi tsit ga sauran mala'iku duk sun yi tsit to kai dan adam fa ai ba sai an ce ka kama bakinka ba kawai jira kai kai shiru za a tsaya a gaban Allah duk wannan surutun kudan da duk wannan zuzu na kudan bai sai ba ranan duk wannan hayaniyan ba bai sai ba ba karan da ya isa ya haushi ba kulliyan da ta isa ta yi kuka kowa ya yi shiru to balle goma kai dan adam balle kai dan adam to kuma ba raina maka hankali ba a ce ana cikin wannan tashin hankalin kowa ya yi shirin kowane zai fito ya dinga tsitsince ko yana sa kwa babbar riga yana kai ku aljanna ai in ya samu daman yi ta kanshi a ranar ai ya aure arziki ai haba kai kuwa malam haba haba da Allah malam ba ko a Najeriya yanzu idan kaura ya zo ya saka a gaba kawai ya kura maka ido motsi da kyau baka yi sai ba wannan gwamnan bauchi ne kawai zai saka a gaba ya kura maka ido kyaftawan ido baka so ka kyafta idonka saboda kana tsammanin in ka kyafta ido kan ka dawo da idon wani abu zai iya faruwa tsik da kai to balantana a ce yau ga ka a gaban Allah balle yau a ce ga ka a gaban Allah kuma yanzu ka suranta ma kanka ga wata fa'ida yanzu kawai ka tambayi kanka yanzu ina so yanzu da ni da ku da masu saurare kowa ya yi tsam ya tambayi ransa tambayin da za ka yi makanka shi ne kawai ka suranta yau ga ka tsaye a gaban Allah Allah me za ka ce ma Allah na kawai yau a ce gashi Allah ya tsaye da kai a gabansa yana jiran jawabi daga bakinka me za ka ce mishi kai ya sa ai wato shi kanshi abin da zaka ce ma Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ka samu gama lafiya Allah ya samu gama lafiya ai to kaga duk a cikin wannan tashin hankalin wai wani bai kama Allah ba yanzu ya kama wani yana jiran wai an je can kawai ana buza ka wani da ce kai zo mu tafi ku je ina kai kai ka dauka ka dauka lahiran bakin bodan Najeriya ne wato abin da ya kamata jama'a mu fahimta shine ita fa lahira bata san waye aiko ka ba ba kai candidate din waye lahira maganar da ake yi shine da me ka zo me ka zo da shi ka lala aiki ka bayar a sake ka amma batun kai candidate din waye a Najeriya ne ake wannan a nan Najeriya ne ake wannan a nan najeriya ne in ka je neman aiki dukkan sirinka za a ce to waye aiko ka amma a can duk gatan wanda ya aiko ka to cv mai kyau da ka bayar ya baka aljanna in ka kasa kuma a tura ka can ai ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuduna illa bi sultan wannan shi ita ce shine tsarin lahira ka ba da aiki a sake ka ba ruwan Allah da kai dan waye ba ruwan Allah da waye gatan to akwai wani gata da kake da shi a lahira ne ma da ya wuce Allah ai kowa ta kan shi yake a wannan ranar to amma duk wanda ya rike Allah kaga a lahira da ka huta sannan kuma a nan duniya ma wallahi ka rike kalmar shahada wallahi da ka huta ba wani wanda zai zo ya daga maka hankali a rayuwa ya hana ka sakata saboda kana tsoron shi balle wani boka ko wani mayi eh ni kan dai dama na jima ina faɗi kuma ina maimaitawa inda gaske akwai mayu a duniya kuma suna cin mutane kuma suna jin duk abin da mutane suke faɗi ni na jima da ba su kai na su cinye ai ni na ba su kaina su cinye ni inda gaskiya akwai mayu wallahi su cinye na ba su kaina ha ya bai shiru ko kuna tsoron sati mai zuwa ba ra'ayi karatu ba ne ni na ba su kaina su cinye ni ai to kaga malam bakar kai ma na hada da kai a an ta in kun din sun tashi su hada da inda shi cinye ha ai da suna cin mutane da cikin sun jima da mu gama da mu tunda mun ni na jima da ba su kaina ashe ya nuna duk wannan shirme ne eh kuma ba karka dauka cewa wai zallan bugun kirji ne da kuri cewa sun yi zaccin ka a ayatul kursi ne safiya da maraice ayatul kursi ne safiya da maraice iya maganin kenan za ka fito daga gida ka yi addu'a za ka shiga gida ka yi addu'a ya zama na kullum ka yi kanka waiji ka yi kanka waiji da addu'a to sai ka yi irin wannan bugun kirjin amma ba zikirin shiga gida ba zikirin fita ba zikirin shiga bayan gida ba na fita ba zikirin safiya ba na maraice a to Allah kar ka fara Allah kar ma ka fara Allah ya samu wani lafiya malam yace wa hiya kalimatul haqq allati zakara Allah ta'ala fi qawlihi sannan kalman shahada ita ce kalman gaskiyan nan da Allah ya ambata a fadin sa da yace illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun Allah yace waɗanda kuke kira koma bayan Allah na fa basu rikice to ba su da mallakan ceto duk wanda zai samu ceto a gaban Allah shine wanda ya shaida da gaskiya wannan shaidawa da gaskiyan kuma shine kalmar la ilaha illallah wa hiya kalimatu taqwa allati zakara Allah ta'ala fi qawlihi ita ce kalimatu taqwa wanda mun kai magana akan ta satin da ya gabata Allah ya ce wa alzamuhum kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha Allah shine ya lizumta wa mu'mini kalimatu taqwa malamai sun ce ma'anan kalimatu taqwa ita ce alkalima allati taqi sahibaha anin nar kalmar da take tsare ma'abucinta daga shiga wuta wa hiya al-mathalul a'la alladhi zakara Allah ta'ala fi qawlihi sannan kuma shine ko ita ce misali mai girman nan madaukakin misali da Allah ya ambata a fadin sa da yace walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim Allah yace Allah shi yake da misali mafi daukaka a sammai da kasai kuma shine mabuwayi mai hikima kaga al-mathalul a'la shine kalmar shahada ma'ana sama da ƙasa ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba wa hiya al-husna allati zakara Allah azza wa jalla fi qawlihi ita ce wannan kalma mai kyau din ko mafi kyau wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a fadin sa da yace fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra Allah yace amma wanda fa amma man a'ta wanda ya bada dukiya ya yi sadaka wattaka ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata da kalmar shahada ita ce al husna fa sanuyassiruhu lil yusra Allah ya ce to za mu sauwake masa hanyar samun sauki kaga wannan ayan ashe tana nuna mana duk wanda yake so Allah ya sauƙaƙe masa rayuwar duniya da lahira to abu uku zai rike abu na farko shine tauhidi shine wasaddaqa bil husna kenan gaskata kalmar shahada ya rike tauhidi na biyu shine taimakon mabukata shine fa amma man a'wa kenan wanda ya bayar na uku shine tsoron Allah wattaka wanda ya rike wannan abu guda uku ya rike tauhidi na fara kawo shi a farko tare da cewa ita ce ƙarshe a nan saboda muhimmanci wanda ya rike tauhidi ya rike taimakon jama'a ya rike tsoron Allah Allah ya ce to duk sauki za mu sauwaƙe masa samun shi a duniya da lahira duniya da lahira kuma kaga shi wato aikin addini jama'a ana aikin addini ta hanyar wannan ya tare can wannan ya tare can tare-tare ake yi kowa kuma da irin damar da Allah ya bashi ne ya iya tare wani gurbin da Allah ya bashi dama muna fahimta ku wani abin da Allah ya bashi shine ilimi ya karanta ne yi mutane hudu bayan mutane wa'azi shi abin da Allah ya bashi kenan to in ya gaza tarewa musulunci wannan gidin Allah zai tambaye shi wani abin da Allah ya bashi shine dukiya da wannan dukiyar zai gina masallaci ya gina makaranta ya yi sponsorin masu da'awa masu shiga ƙauyuka wa'azi musuluntar da maguzawa wannan shine abin da Allah ya bashi in ya kitara wannan gibin Allah zai tambaye shi ranar alkiyama wani abin da Allah ya bashi basira ne shawari nusarwa experience ta nan zai tare shi kuma wani abin da Allah ya bashi ƙarfi eh wani ana neman yadda za a aikin karfi to su ne gaba-gaba to an zo wannan sai ya wuce gaba ya kare wa musulunci saboda haka kowa wata kuma abin da Allah ya bata ƴaƴa Allah ya bata da za ta tarbiyyantar da su to kuma ita dan za ta kare kowa da abin da Allah ya bashi to abin da Allah ya baka nan nan za ka tsaya ka tare ma musulunci muna fahimta ku ko a babin tsoron Allah jama'a ku gane akwai bambanci tsakanin tsoron Allah talaka da tsoron Allah mai kuɗi akwai bambanci shi tsoron Allah talaka shine ya yi haƙuri da matsayin da Allah ya ajiye shi kada neman fita daga talauci ya sa shi neman kuɗi ta hanyar haram wannan tsoron Allah talaka kenan ya yi fafutuka ta nema ta hanyar halal shi kuma tsoron Allah mai kuɗi shine bayan ya samo kuɗin ta halal sannan ya dinga bayarwa ya dinga bayarwa to mai kuɗi mai tsoron Allah kenan ya cire ya bayar eh duk mai kuɗin da ya noke bayi bayarwa duk yawan kiyamun lailin shi ba mai tsoron Allah bane shi duk yawan kiyamun lailin shi eh domin kiyamun laili ka ai talaka ma yana iya yi to in kai ba ka tsaya kiyamun laili to me fifikon da Allah ya daura ka kan shi ina kake da hadisin da zahaba alud dusuri bil ujuri wannan imil muqim wannan yasa ina yawan maimaitawa da inda ka samu talakawa galibi haushin masu kuɗi suke ji haka ne ko baka ba yanzu inda a ce Allah ya sawwaƙe a unguwan nan za a ce gidan wani talaka ya yi gobara za ka ga mutane ana gaggawa a jiya taya shi amma da an ce gidan alhaji wane ne sai dama ba ya ki bayarwa ba eh bari ta ɗan kone tukunna haka ne ko baka ba duk inda ka samu talakawa duk maganar talaka bai wuce ce mai kuɗi masu kuɗi ba su cire zakka ba me ma'anar masu kuɗi ba su cire zakka shine shi ba a bashi ba shine a kai ma ba a baka bane ma'anar masu kuɗi ba sa cire zakka kenan shine shi ba a bashi ba ran da aka bashi kuma to daga nan wannan fata wanda ta canza haka ne ko ba ka ba duk yawan cire zakkan ka in dai bata biyo ta kanshi ba wancan ya bashi labari alhaji ya bani kaza alhaji ya bani mota alhaji din an zo tani dai ce alhaji bai da taimako saboda layi bai biyo ta kanshi ba eh layi bai biyo ta kanshi ba eh to shi yasa nasiha kala biyu za a yi wa mutane ku talakawa ku daina jin haushin masu kuɗi Allah ne ya ba su kuma ku roƙa wajen Allah zai ba ku was'alullah min fadli in Allah ya kaddara maka kaddaran talauci ka yaƙuri da shi ka tashi ka nema ku kuma masu kuɗi ku ji tsoron Allah ku dinga bayarwa ku ji tsoron Allah ku dinga bayarwa ka rage ma kanka yawan makiya ta hanyar taimako ta hanyar taimako eh kuma galibi daga cikin matsalan da galibin mutane suke samu shine yanzu misali kana da kuɗi kana tare da abokinka ka san halin da yake ciki amma kana jiran wai sai ya roƙa ka san mai kuɗi ya daina maka hankali sai ce wai duk sanda ka shiga matsala ka zo ka same ni kana mai kuɗi ya daina maka hankali ke domin ai tun da har ka ce in na shiga matsala in sami ka ka gane ina cikin matsala kenan haka ne ko baka ba yanzu mai kuɗi zai je ya samu dangote ce duk sanda ka shiga matsala ka same ni ne zai gaya mishi haka saboda ya san bai cikin matsala to amma shi wannan da kace in ya shiga matsala ya same ka in har ka iya tunanin matsalan za ta sa ya zo ya same ka to ai ka gane na cikin matsala haka ba buƙatar sai ya zo ya same ka da shi a cikin matsalar amma galibi taimakon masu kuɗin mafiya yawa taimakon a baka dubu biyar ne ka cinye ka dawo abinda suke zo kenan a baka dubu biyar in ya kare ka sake dawo a baka dubu biyar ya kare ka sake dawo shine ma'anar ka shiga matsala ka zo ka same ni kenan sai a baka dubu biyar in ya kare ka sake dawo haka ne amma abin da ya kamata shine in ya zo na farko ina cikin matsala eh wannan na biya maka wannan matsala to yanzu ya za a yi a tari matsalolin gaba jari ne baka da shi bari a baka wani miliyan uku ka je ka ji da shi shikenan gobe dai dawo shi ma mutane nawa zai cire a matsala sanadiyar wannan miliyan uku mutum nawa suna da yawa kaga kai ma ai kai akalla kai sadakatin jariya wani zai zai ce maka ina cikin matsala gidana ba abinci ga buhu buhun abinci ka ajiye da rashin mutunci ka ce auna masa mudu biyu wannan ya rashin mutunci ne a cikin sto ɗin kaf shinkafa sama da buhu ɗari biyar talaka ya zo yana neman abinci kace auna masa mudu biyu eh abin da ya fi so kenan ya bashi gobe ya dawo a wannan ai kuskure wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba ya gaya maka wannan buhu 500 din da aka cinye kafin ka mutu ai baka sani ba me yiwa magada ne za su cinye baka sani ba eh Allah ya kyauta daga duk wanda yake son ma Allah ya taimake shi a rayuwa to ya mai da taimakon mutane ta zama ɗabi'arsa ya mai da taimakon mutane ta zama ɗabi'arsa mafi girman kuma taimakon da za ka yi ma mutane na farko shine gyara ma mutane alaƙarsu da Allah kyautata alaƙar mutane da Ubangiji kaga wani yana wani aikin banza na sabon Allah nusar da shi nuna mishi cewa wannan abin da yake yi ba daidai ba ne kuma akwai buƙatar gyarawa amma yanzu ka san abin da yake damun mutane yanzu mala bakar inda a ce za ka hau mashin sai ka bar karaman standan mashin ɗinka baka cire ba daga nan kan kai sazaran da hotel insha Allah sai ka samu mutum biyar suna ce ma standa standa standa amma inda za ka riko hannun wata yarinya kana wucewa can sai dai a ja gefe a yi gulma amma in an ga ka sake standard mashin ba fa gefe da a koma ana cewa jibe shi ya iya daga standard mashin ɗinsa ba ba gulma za a ji a yi ba ma'ana mutane sun fi damuwa da su gyara maka rayuwarka ta duniya me yasa ake ce ka gyara standard saboda wai karka faru kai hatsari mutane sun fi damuwa da duniyar ka ta gyaru sama da me sama da lahiran ka ta gyaru saboda haka wani abu ne da ya kamata mu gane mafi girman taimakon da za ka yi ma mutane shine gyara musu alakansu da Allah kaga wani na shirka nusar da shi illan shirka ka nuna masa Allah ya kyauta malam yace wa hiyal qawlu thabit alladhi qala Allah azza wa jal ita ce tabbatacciyar maganar nan ita la ilaha illallah ita ce tabbatacciyar maganar nan da Allah madaukakin sarki yake faɗi da yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da furucin masu imani da tabbatacciyar magana a nan duniya da kuma ranar lahira ma'ana malamai suka ce ayan nan tana magana ne akan lokacin da mutuwa ta zo wa mumini Allah zai taimaki mumini ya dace sai ga mutum ya mutu da kalmar shahada kuma kun ga ita la ilaha illallah nan karka rudi kanka cewa ka haddace la ilaha illallah in kullun kana la ilaha illallah so miliyan in dai baka tsayu akan ta tsawon rayuwanka ba wallahi ba za ka cika da ita ba dan abin da ka rayu akai akai da ka cika saboda ka in kana son Allah ya taimake ka wajen cikawa da la ilaha illallah to dole a rayuwarka ta duniya sai ka tsayu akan la ilaha illallah duk abin da za ka yi wasa da shi a duniyan nan ka sa shi gema tauhidin ka ban da shi ko me za ka yi wasa da shi ban da shi don shi wannan haƙƙin Allah ne da ba wanda yake isa wannan wajen ba wanda zai isa wannan gun duk wanda kuma ka ɗaura shi akan wannan kujeran kai daga gani ka san bai dace da wannan kujeran ba kawai yanzu ka ɗauki maganan dogaro Allah da ya tashi baka bayani akan dawa za ka dogara kawai sai baka adires ɗin da ka san ba mai wannan adireshin in ba Allah ba me yiwa Allah ya ce ka dogara da wanda yake baka abinci zaka ce mai gidana a siyasa ma yana ban buhun shinkafa ka dogara ga wanda yake shayar da kai ruwa zaka ce mai gidanmu a siyasa ya diga mana bohol to sai Allah ya share wannan sai tafi kai tsaye sai ce maka wata wakkal alal hayyin ladhi la yamut ka dogara da rayayyen nan ga rayayyen nan da baya mutuwa sa gwamna kan wannan kujerin mu gani zai hau na sa dan majalisan ka kan wannan kujerin zai hau sa mai gidanka a kasuwa akan wannan kujerin alhayyul ladhi la yamut zai dace da wannan kujerin to ashe kenan kaga Allah sai nuna maka in zaka dogara to ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa ko mutum bai taba zuwa makaranta ba ya san wannan siffan ba mai wannan siffan in ba Allah ba ya sani to Allah shine kadai mai wannan siffa shine rayayyen da baya mutuwa duk wani wanda ba shi ba kuma yana mutuwa kowaye shi yana mutuwa duk wanda ba shi ba akwai lokacin da aka yi baya nan za kuma a zo nan gaba a yi lokacin da baya nan duk wanda ba Allah ba kuma halittansa aka yi shi kuma ba iya halittan komai shi za Allah ya ce afa man ya huluku kamar la ya huluku Allah sai ce yanzu wanda yake halitta zai zama ɗaya daidai da wanda baya halitta afala ta zakaru don me ba za ku azu ba wannan baya iya halittan komai to yanzu ɗaya yake da wanda ya halicci komai da kowa ba za su zama ɗaya ba yasa Allah ya ce ya ayyuha nasu guriba matsalun fastami'u la Allah ya ce ya ku mutane ga wani misali Allah ya buga Allah ya ce kowa ya saurari wannan misali sai ce innal ladina tad'una min dunillah lallai duk waɗanda kuke kiran su koma bayan Allah nan Allah sai ce lan harfi nasbin wa nafiyin lan har abada ba za su taɓa ya hulƙu zubaban ba za su taɓa halittar koda kuda ba wala wujta ma'ula in za a haɗo duk wanda aka taɓa bauta masa koma bayan Allah a haɗa su tun daga zamanin annabi adam duk wani abun bauta da aka taɓa yi koma bayan Allah har ƙarshen duniya Allah ya ce su haɗu su shawarin yadda za su halicci kuda Allah ya ce ba za su iya ba Allah ya ce ba za su iya ba sai Allah ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an Allah ya ce ga wani rauni ma idan kuda ya yakaci wani abu daga wajensu kana cikin shan mangoron ka sai kuda ya zo ya yakata ko kana cikin shan nono sai kuda ya zo ya lakata Allah ya ce la yastanqizuhu minhu ba sai su kwace ba eh ka zama kai ne na hana sarkin ruwa ka hana kowa mangoranka Allah ya ce in kuda ya zo ya lakaci mangoranka ya lakaci banza ya sha banza da ka iya kwacewa duk ruwan kaka za ka bashi kai ka kaddara ma yanzu sai ka ce maka ga kudan an kamo maka shi sai ka ce kwace mangoran da ya lakata ya da ka yi sai Allah ya ce ba'ufa talibu wal maqlub Allah ya ce da me nema da wanda ake nema a wajensa duka sun yi rauni duk sun yi rauni a wata ayar ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah Allah ya ce ya ku mutane nan Allah bai ce ya ku masu imani ba don wannan magana ce da ake yi da kowa da kowa sai ce ya ku mutanen duniya gaba ɗaya an tumul fuqara'u ila Allah ku ne matalauta a wajen Allah mabukata a wajen Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine mawadaci abun godiya ku dukanku kuna da bukata a wajen Allah shi kuma Allah mawadaci ne wadatan da talauci bai taba kawo mishi farmaki ba kuma talauci ba zai taba isa inda wadatan Allah take ba duk wanda ba Allah ba kuma ko da ya wadatu a duniya to in ka bincika kan ya wadata sai da ya ɗanɗana talauci kuma akwai yiwuwar bayan ya wadatun talauci ya zo ya ce salamu alaikum ya ki cewa wa alaikum salam da tsiya-tsiya talauci ya balla ƙofa sai ya shigo kuma dole ya karɓe shi su zauna tare dole saboda kashe duk wanda ba Allah ba ba abun a rike shi bane duk wanda ba Allah ba ba abun ka rike shi bane duk wanda ba Allah ba wallahi ba abun ka rike shi bane kuma ka kiyaye wannan kaga ɗabi'a ce ta ɗan adam ka gane bambancin ɗan adam da Allah subhanallah walillahi al-mathalul a'la shi Allah kira yake a roƙe shi kuma yana son masu roƙonsa kuma yana son masu naci wajen roƙonsa manzo Allah ya ce inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a Allah yana son masu naci wajen addu'a shi kuma ɗan adam ya tsani mai roƙonsa baya kauna a roƙe shi in kana son ku zauna lafiya da ɗan adam duk mutuncinka da yake gani karka masa haka in dai kai haka ka miƙa hannunka kace a bani to daga nan darajar za ta zuwa in kana son ka yi kima to ashe dai ka cewa wani baya roƙo amma a fadan Allah in kana son ka yi kima a wajen Allah to ya zama shaidan da take kanka a littafin da ke wajen Allah shine kai maroƙi ne a wajen Allah kai mabaraci ne a gun Allah kullum kana ce Allah a bani la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi babuhu la tuqulu yace karka yadda ka roki wani dan adam wata bukata a duniya ka tambayi ka roki Allah da kofarsa kullun tana bude ba a rufe ta sai ce Allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yagdabu shi Allah fushi yake yi in ka bar roƙonsa shi ko dan adam lokacin da kake roƙonsa lokacin yake mi lokacin yake fushi ai shi yasa nake ganin wani a social media yana cewa wai yace ka roki Allah shi Allah shine wanda in ka roke shi ba zai screenshot da tura mu wasu ba ai kaga wannan magana ai akwai hikima a cikinta a ɗan adam ba cikinmu bane za ka tura ba mutum buƙatar kana ganin sikiret ka tura masa amma ya ɗauka ya tura wasu ce ga wani ya roƙi ni kuma ba lallai ya baka ba ba lallai ya baka ba ai amma in ka roƙi Allah wato abinda mutane ba su ganewa Allah in ya tashi azurta ka yakan iya sa ɗan adam a tsakiya ya zama shine silan da arzikin Allah zai iso gare ka amma kai ba ka sa ɗan adam tsakaninka da Allah wajen roƙon buƙatanka ka kwatanta yanzu bari fito mana da abin fili Allah ya buɗe maka fotal ya ce ka roƙe shi kai tsaye sai ka tsaya ka ce kai sai ka bi ta hanyar wasu kamar yanzu ne ku gamu da gwamna sai ka ce mai ga takaddunmu muna neman taimako kaza ga proposal ɗin abin da muke nema sai gwamnan ya ce na takaddan yi min bayani sai ka ce a'a bari dai ka turo takaddan ta hanyar kwamishina na kaza kaza ka yi aikin hankali na takaddar in ka tura ma kwamishinan ko sakataren gwamnati kan teburin gwamnan zai kai watakila in ya kai teburin gwamnan hala takaddan tun daga farkon tenuwansa har ya gama takaddan tana nan ba ma kalle ta ba to yau sai ga kaga gwamna ya ce faɗa mun a biya maka suka ce a aka ga mu son a biyo ta hannun kwamishina ko ta hannun sakataren gwamnati sai kai kai ka fi son a bi protocol yanzu nan ka yi aikin hankali to ballantana walillahi matalul a'la Allah ne yace ud'uni astajib lakum ku zo ku roke ni zan amsa muku sai kace a'a Allah ni na son in zan roka in fada mu wani ya fada maka sai baka yi aikin hankali ba to amma shi Allah in ka roke shi kai tsaye to in ya ga dama in ya tashi amsa maka addu'ar sai turo amsar addu'ar kan ta hannun wani eh sai kaga bukata ce kake da ita ka dage da roƙon Allah ka dage da roƙon Allah Allah sai nuna maka wani kana isa kansa sai ga bukatan ta biya saboda ka roƙa a wajen Allah wani lokacin ma sai ka yi mamakin baka roƙa ba sai kaga kuma bukatan ta biya ta hannun shi kafin ka roƙa din don kana so ka yi mutunci a idon mutane to kar ka roki mutane shi yasa wani ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah faɗa mun aikin da in nayi Allah zai so ni jama'a ma za su so ni sai manzon Allah ya ce izhad fi dunya yuhibbaka Allah in kana son Allah ya soka to ka tare duniya a ranka ka guji duniya kamar da duniya ba bakin komai ba wajen ka sai Allah ya kaunace ka na lokaci yayi na wazhad fi ma inda nasi yuhibbuka nas su ko mutane in kana so su soka manzo Allah ya ce to ka guji abin da ke hannunsu in dai har kana son kauna mutane mutane su kaunace ka su soka su mutunta ka su girmama ka to ka yi hayya hayya haihata haihata da abin da ke hannun mutane amma in dai kana son abin da ke hannun mutane to ka kaddara ma ranka kawai soyayya tsakaninka da mutane babu babu kaga mutum shi ya yi aikinsa kawai yawo akan mutane duk taɗinsa bai wuce wane marubuci ba ne wane maru kuma ina yawan maimaitawa duk wanda kaga ya gane marubuta to shi kuma kwaɗayayye ne haka ne malam bakar ai duk wanda ba kwaɗayayye ba bai san marubuci ba don sai ka yi kwaɗayin kan ka gane an yi rowa jama'a muna fahimta ko wanda bai yi kwaɗayi ba to bai ma gane an yi rowan ba a ba zuwa kai ka roƙa aka hana ka gane an yi rowa ba to inda baka roƙa an hana ka ba za ka gane an yi rowa ba ka gane ba saboda haka duk wanda kaga ya gane cewa su wane maruwata ne to shi ko sashi lamba ɗaya cikin makwaɗaita dan ba wanda ya san maruwaci ba kwaɗayayye ba Allah ya kyauta daka a inda ya kamata mu tsaya ya ce wa an ha ya tsalullahu rusula wa umamahu akan kalmar shahada Allah zai tambayi al'ummomi da waɗanda suka gabace su wato al'ummomi da manzanninsu da manzanni da al'ummominsu haisu ya ƙulu ta'ala ta inda Allah madaukakin sarki yake cewa falanas'alanna alladhina ursila ilaihi Allah ya ce za mu tambayi wallahi za mu tambayi waɗanda aka aika musu manzanni wala nas'alannal mursalin kuma su ma manzannin za mu tambaye su ku da aka aika muku manzannin Allah ya ce za mu tambayi ku kuma manzannin da muka aika ku Allah ya ce za mu tambaye ku ya ce fa ya rusuli tambayar da Allah zai yi manzanni manzanni shine ma za ujibtum da kuka faɗa ma mutane la ilaha illallah wace amsa suka ba ku haka za tambayi manzanni yau mai jima Allahu rusula fa ya ƙulu ma za ujibtum Allah zai tattara manzanninsa sai ce da kuka faɗa ma mutane su bauta ma Allah ne suka ce muku wa ya ƙulu lil umami su ko al'ummomin abinda Allah zai tambaye su shine ma za a jabtumul mursali kowace amsa ku ba wa manzanni ku manzannin me mutane suka ce muku da kuka isar musu da sako ko kuma al'ummomin da aka isar muku da sako me kuka ci me kuka ci kuma dole kai ma za a tambaye ka akan wannan wala ka ba da amsa eh Allah zai tambaye ka lokacin da aka ce ka yi tauhidi me kace ka yi tauhidin ko kuma ka ce sai an faɗa ma da usulubi eh kuma ka san dama duk wanda ka ji an mai karatu ya ce a gyara usulubi to ya gane karatun duk wanda ka ji an yi karatu ya ce a gyara usulubi to ya gane karatun eh dan inda bai gane karatun ba bare ma gane usulubin ya kyau ko bai kyau ba amma tunda har ya gane a gyara mai lafazi a gyara usulubi a to karatun ya isa saboda haka kawai ka kama karatu kai aiki da shi kawai kama karatu a yanzu kana tsananin bukatan kuɗi ne kawai sai wani ya ganka sai ce bari ya baka kyautan dubu ɗari biyu sai ya jefa maka sai ka ce ba baka da usulubi ba daga shi kana bukatan kuɗi ai baka bukata ai in kana bukatan kuɗi to sai bayan ka bar wajen nema da a gaya maka ashe jefa maka yi kai ba da maka ankara ba kai dai ka ji kuɗi dubu tsaninka haka ne ko baka ba to yaushe kuma kana cikin shirka kuma da karanta maka tauhidi ka ce kana jiran sai an gyara lafazi kafin kai aiki da shi ka gane gaskiya kama gaskiyar da aka faɗa maka rashin kyan lafazin da mai lafazi ya amfani da shi bar mishi kayan shi eh iyakaci a ga mai wa'azi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana ka rike hikima wajen wa'azi Allah ya sa mu dace eh Allah ya sa mu wani lafiya eh ka san ni na zo na inda ba ku nuna mun lokaci yayi ba sai a ki tafiya na'am gudun duniya abin da ake nufi da gudun duniya ba irin fasarar da galibin mutane suke bashi ba galibin mutane sun ɗauka gudun duniya shine ka zauna a talaka ka rayu a talaka allah ya baka ma ka ƙi morewa wannan kuma ba shine gudun duniya ba gudun duniya shine in allah ya baka daman cin halal mai kyau ta ci halal mai kyau Allah ya baka daman shan halal mai kyau ka sha halal mai kyau ka sayi mota na halal mai kyau ka gina gida na halal mai kyau ka auri mata ta halal mai kyau mun fahimta ko to wannan shine gudun duniya ma'anan gudun duniya a takaice shine ka guji haram shine gudun duniya kawai in kana so ka san me ma'anan zuhudu kawai shine gudun haram komi kashinsa amma in dai halal ne komi yawansa in ya zo to ka danne su in dai halal ne komi yawan halal ai kuɗi ne na halal ya zo maka miliyan ɗari ka ba su da kyau ka damki miliyan ɗari na halal sai ka gamu da naira ɗari na haram to in ka ɗauki wannan naira ɗari na haram ɗin to kai baka da gudun duniya baka da gudun duniya ina fatar mun fahimta saboda haka gudun duniya shine nisantan haram komi kashinsa ka kuma kama halal yawan shi ka kama shi to Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon gudun duniya ya azanta mu da halal ya tsare mu daga haram Allah ya mana albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته